فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعقل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات والسؤال له والسؤال له به إما أن يكون معمورا به إيجابا أو استحبابا أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباها لا مأمورا به ولا منهيا عنه وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها فمن قال مأمور به أو مباه في المخلوقات جميعها لزم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن فهذا لا يقوله مسلم فإن قال بل يسأل بالمخلوقات المعظمة كالمخلوقات الذي أقسم به في كتابه لزم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها ويسأل الله تعالى ويقسم عليه بالخلد بالخنس على زوال الكنس والليل إذا عسعس والصبح والصبح إذا تنفس ويسأل بالذاريات ذروا فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا ويسأل بالطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ويسأل ويقسم عليه بالصافات صفا وسائر ما أقسم به الله في كتابه فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنه لأنها آياته ومخلوقاته فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته وهو سبحانه يقسم بها لأن اقسامه بها تعظيم له تعظيم له سبحانه ونحن المخ... ونحن المخلوقات ليس لنا أن نقسم بها بالنص والإجماع بل ذكر غير واحد واحد الإجماع على أنه لا لا يقسم بشيء من المخلوقات وذكروا إجماع الصحابة على ذلك بل ذلك شرك شرك منهي عنه ومن سأل الله ومن سأل الله تعالى بها لزمه أن يسأله بكل ذكر بكل ذكر وأنثى فبكل نفس ألهمها فجورها وتقواها ويسأله بالرياح والسحاب والسحاب والكواكب والشمس والقمر والليل والنهار والتين والزيتون وطور سينين ويسأله بالبلد الأمين مكة ويسأله حينئذ بالبيت والصفا والمروة وعرفة ومزدلفة ومنى وغير ذلك من المخلوقات ويلزم أن يسأله بالمخلوقات التي عبدت من دون الله كالشمس والقمر والكواكب والملائكة والمسيح والعزيز وغير ذلك مما عبد من دون الله ومما لم يعبد من دونه ومعلوم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره تعالى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin uku ga zulhijja hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta miladiya dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna ka'idatun jalila ta wasu wal wasila والنفر أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى wannan kuma shi ne majalisun na hamsin da bakwai a karatun wannan littafi mai albarka dan ba manta ba malam da yana da magana akan tushen wannan littafi tushen ginin wannan littafi shine matsalar tawassuli neman tsari zuwa ga ubangiji da me ake neman tsari zuwa ga ubangiji ana neman tsari zuwa ga ubangiji da ayyukan da'a ne da ayyukan biyayya biyayya ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana neman ayyukan ko kuma ana neman tsari zuwa ga Allah madaukakin sarki da addu'ar wasu bayan Allah addu'ar annabawa da salihai da mu'minai ko kuma ana neman tsari ne zuwa ga ga Allah madaukakin sarki da darajar wasu bayan Allah da martabar su da matsayin su da falalan su ko da me ake neman tsari zuwa ga Allah wannan shine tushen ginin wannan littafi shine tubalin ginin wannan littafi matsala ta tawassul ibn tabi'a yake wa aslu hadal bab asalin wannan babi wannan matashiya wannan abin magana an yi kala a ce al-iqsamu ala Allah bi shay'in min al-makhluqat wa su'al lahu bihi imma an yakuna ma'muran bihi ijaban aw istihzaban aw manhiyan anhu nahya tahrim aw kara'atin aw mubahan la ma'muran bihi wa la manhiyan anhu wato rantsuwa ga Allah yi wa Allah rantsuwa da wani daga cikin halittarsa ko kuma roƙon Allah da zatin wani ko martabarsa ko darajarsa wannan al'amari na rantsuwa ko na roƙon Allah da tawassuli da zatin wani daga cikin halittarsa in ma an yakuna ma'muran bihi ko dai wannan abin ya zama shari'a ta yi umarni da haka Allah ya umarce ka ka ce dan darajar wa yi mun kaza ko dan albarkar wa yi mun kaza ko dan martabar wa yi mun kaza ko dai shari'a ce ta umarce ka da wannan ma'muran bihi ijaban umarnin nan ta fuskar wajabci a istihbaban ko ta fuskar mustahabbanci domin umarni in ma dai ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi don abin da shari'a za ta umarce mu da shi ta hore mu da yin sa mu dai abin da ya zama wajibi ne bi kamar salloli biyar kamar azumin wanda ramadan kamar hajji ga wanda Allah ya bashi iko kamar zakka ga wanda ubangiji ya bashi da wadata da zai zakka ko kuma ya zama umarnin nan umarni ne na mu yi abu a matsayin mustahabi kamar sallolin nafila sallar shafa'i da wutiri qiyamul layli qiyamul ramadan sadaka ta tadawuyi hajji ta tadawuyi ko umara ta tadawuyi waɗannan duk abubuwa ne da suke a babin mustahabbi a babin umarni ne amma kuma ƙarƙashin mustahabbi don haka umarni ba ya fita daga cikin waɗannan ɓangarori guda biyu ko dai ya zama umarni ne na wajenci ko ya zama umarni ne na mustahabbi duk abin da aka ce shari'a ta umarce mu bi ko ya zama wajibi ko ya zama mustahabbi aw manhiyan anhu ko kuma ya zama da wannan abu an hana mu yin sa wato an hana mu mu rantsa wa Allah da wani daga cikin halittunsa ko mu roki Allah da zatin wani daga cikin halittunsa ko ya zama abin shari'a ta hana hani din nan na ya tahrimin au karaha ko dai hani na haramci ko hani na karhanci wato hani na haramci ta yadda idan idan ka aikata za a rubuta maka alhaki za a rubuta maka zunubi ko kuma hani ne na karhanci ba za a rubuta maka zunubi na ka aikata ba amma kuma ka yi abin da ba shi ya kamata kai ba hali baya fita daga wannan karaha abin da tahrim ko karaha karaha din ne in ma karaha tan karaha ce ta tahrim ko ce karaha ta tanzi duk da yana nan karkashin karaha to baya fita daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu umarni baya fita daga wajabci da mustahabi haka nan hani baya fita daga haramci da kuma karhanci aw mubah ko kuma ya zama abun mubah ne abinda ake cewa mubah abinda yin sa da barin sa dai ne kai babu maganar lada ka bari babu maganar alhaki kai babu maganar alhaki ka bari babu maganar lada wannan shi ake cewa mubah waɗannan sune hukunce hukunce na shari'a guda biyar dukkan abubuwan da shari'a ta zo da su ba sa fita daga cikin waɗannan abubuwa guda biyar ko dai ya zama abin nan wajibi ne ko ya zama abin nan haramun ne a mustahabi ne ko kuma ya zama haramun ne ko ya zama makaruhi ne ko ya zama mubah wato waɗannan su ne ake kira al'akamun hamsa to shi wannan mas- ita wannan matsala ta tawassuli ya kamata kada ta fita daga ɗaya daga cikin waɗannan hukunce hukunci ko dai ta zama wajibi ko mustahabi wannan idan umarni aka yi a yi abu ko kuma ta zama haramun ko makaruhi wannan idan hani aka yi ko kuma ta zama mubahi abinda ba a yi umarni a kansa ba ba a yi hani a kansa ba yana ƙarƙashin abinda za a kira shi mubahi ibnu taymiya ce to in muka gaba wannan kashe kashen da kowa ya yarda da su kuma bai isa ya fitar da hukuncin daga ɗaya daga cikin waɗannan kashe kashen biyar ba ba na da akwai wanda zai ce akwai wani kaso da aka bari anan wanda ba a faɗe shi ba babu shi al-wujub al-tahrim sai kuma al-karaha abinda al-wujub al-istihbab al-tahrim al-karaha al-ibaha waɗannan su ne al-ahkam al-khamsa ash-shar'iyya wa idza qila idan wani ya zo ya ce inna zalika ma'murun bihi aw ba wannan tawassulin an yi umarni da ayi ko ko mubahi ne wato da yi da rashin yi da daya wato kinan kaga sai an yi dai ko wanda zai ce ma'murun bihi ko mu ba ma'ana dai ayi dole ko dai ayi maganar a ce a bari ba ta so ba tunda babu maganar hali fa in ma an yi farraka ibnu taymiya yace fa inna an yufarraqa baina makhluqin wa makhluq idan mutum ya zo ya ce ai an yi umarni da abu ko ko abin ba ne to sai mu zo mu tambaye shi to akwai bambanci tsakanin in yi da wani in yi da wani dukkan halittun Allah za su daidaita a nan ko ko za a bambance tsakanin ta yadda zan yi da wani wali haka nan ya halatta in yi da wani in ya bari arne ba musulmi ba ya halatta in yi da wani bakatu sai arne wanda ba musulmi ba yadda zan yi da waliyi na haka nan zan yi da waɗannan yadda zan yi da da da Isa ko Isma'il ko ko ko Muhammad haka nan zan yi da David da da, da Mike da John babu bambanci ko ba akwai bambanci in yi da wannan kan yi da wannan aure qal ko kuma a ce bal yushra'u bil makhluqat al mu'azzama aw bi da'diha ko kuma ka ce a an an halatta a yi amma da halittu waɗanda suke masu girma masu girma a wurin Allah masu girma a idan jama'a masu girma a ta halitta ko ka da wani tashi na su dole ne ka gaya mu da duka halittu aka halatta mana ko da wani bangare bangaren da aka halatta masu girma duka ko ko a wani a cikin masu girman ma wani tashi ne aka halatta a yi da su kamar kala wanda yace inna hadha ma'murun bihi aw mubahun fil makhluqat jami'a wanda yace a dukkan halittu a yayin tawassuli da su zuwa ga Allah ko a yayin rantsuwa ga Allah da su lazima an yas'ala Allah ta'ala bi shayatin al-insi wal jinn to kenan zai iya roƙon Allah da shaytanin mutane da aljannu ma tunda yace da dukkan makhluqat kaga shaytanu na mutane da shaytanu na aljannu dukkanin su makhluqat ne daga cikin makhluqatillah ashe kenan za ka iya roƙon Allah bi'idini kaga wannan ba wani musulmi da zai faɗi wannan magana ballantana a ce wani mai ruwan ilimi fa hada la yaqulu hu muslim wannan magana musulmi ba zai faɗe ta ba fa in kana in ya dawo ya ce a ba duka ba bal yusalu bil makhluqat al mu'azzama a da halittun da ake girmamawa su ya kamata a yi wa ayi tawassuli da su zuwa ga Allah kalma kudokatin lati a sama biha fi kitabi kamar halittu waɗanda Allah ya rantsuwa da su a cikin littafinsa to da wani zai ce shi ya yarda da haka lazima min haza to abin da ya lazimta daga wannan magana tashi an yas'ala bil layli idza yaksha sai ya roki Allah bil layli idza yaksha wan nahari idza tadalla wal zakari wal unsa tunda duk waɗannan Allah ya rantsuwa da su ya roki Allah da dare lokacin da ya lallabe da duhunsa ya roki Allah da yini lokacin da ya kwaranye ya roki Allah da namiji ya roki Allah da mace wa shamsi wa duhaha ya roki Allah da rana ya roki Allah da wahantsinta duk waɗannan Allah ya rantsi da su alqur'ani wal qamari idza talaha ya roki Allah da wata lokacin da ya biyo bayan rana wannan hari idza dallaha da yini lokacin da ya kwaranye duhu ya farage rana wallahi idza sha da dare lokacin da lullube ta was samai wa ma banaha da da sama da abin da ya gina ta wal ardi wa ma ba'aha da kuma kasa da abinda ya shimfida ta ko da wanda ya shimfida ta wa nafsin wa ma sawaha da rai da abinda ya daidaita ta wa yas'al Allah ta'ala dan lazimahu an yas'al Allah ta'ala wa yuqsimu alayhi bil kunnati al jawar al kunnati tunda ubangiji ya rantsa da su a cikin alkur'ani shi kenan sai roƙi Allah da waɗannan taurari masu jinkiri waɗanda suke gudu suna ainihin suna kuya taurari biyar da aka sani waɗanda suke kai komo a sararin samaniya su kai su komo su kai su komo dukkan taurari sukan tafi ne a baba wasu dawowa amma su waɗanda sukan je kuma su dawo kamar rana kamar wata kamar almushtari kamar al'umari da zara waɗanda suna daga cikin taurarin da ake kiran su aljawar alkunnat wanda suke gudu suna ainihin koya sannan kuma su dawo wallahi idan aka ata kuma ya rantse da dare lokacin da ya gabatar ko ya bada baya والصبح إذا تنفس دقما أصبعي لوكتين دي نفس هذا هسكنك ويسأل بالذاريات ذروة sannan ya rantse da iska mai daidaita abubuwa a sararin samaniya kamar yadda ubangiji ya rantse da ita falhamila ta wutsira da iskar da take dauke da girgije mai nauyi wanda yake cike da ruwa faljariya ta yusra ya rantse da jiragen ruwa waɗanda suke tafiya cikin nutsuwa a hankali a cikin a cikin teku wal muqaddimati amra ya rantse da mala'iku wadanda ubangiji ya danka ya danka ragamar raba al'amura a hannunsu wa yas'ala bis tur sai roki Allah kuma ya yi tawassuli da dutsen turi wa kitabin mastur da littafi wanda yake rubutacce fi rasin manshur a cikin wata takarda wacce take a bar yadawa wal baitul ma'mur da gidan da yake wato rayayi wanda mala'iku suke raya shi da ibada wa saqfil marfu da kuma rubi wanda yake madaukaki shine samaniya wal bahril mastur da kuma teku wanda yake cike ko wanda yake kone wa yatala wa yuqsima alayhi bis safati safa sai kuma ya rantsuwa ko ya roki Allah da mala'iku masu yin sahu ko kuma masu jihadi su yi sahu sahu a lokacin da suke jihadi wa sa'iri ma asaba bihi bi Allah fi kitabihi duk abin da Allah ya rantsuwa da shi a cikin littafin sa kenan zaka iya tawassuli ka roki Allah da shi kai ma ka yi rantsuwa da shi fa inna Allah yuqsimu bima yuqsimu bihi min makhluqatihi domin ubangiji yana rantsuwa da abin da ya ga dama ya rantse da shi daga cikin halittunsa li'annaha ayatuhu wa makhluqatuhu domin waɗannan duk ayoyi ne da ubangiji da suke nuna akwai Allah suke nuna wahadaniyarsa suke nuna cewa shi ne wanda ya cancanta a bauta masa la sharika lahu kuma waɗannan dukkanin su halittu ne na ubangiji wa hiya dalilun ala rububiyyatihi waɗannan dalili ne da suke nuna ubangijin taka ta Allah madaukakin sarki wa uluhiyyatihi da Allah takarsa wa wahdaniyyatihi da kadai takarsa wa ilmihi wa qudratihi da ilminsa da qudrarsa wa mashi'atihi da ganin damarsa wa rahmatihi da rahmatsa wa hikmatihi da hikimarsa wa azamatihi da girmansa wa izzatihi da buwayarsa duk waɗannan abubuwan da Ubangiji yake rantsuwa da su a cikin Alƙur'ani ayoyi ne da suke nuna waɗannan sifofi na Ubangiji. Fa huwa subhanahu yuqsimu biha Ubangiji yana rantsuwa da waɗannan abubuwa duka lianna iqsamahu biha ta'zimun lahu subhanahu wa ta'ala domin rantsuwarsa domin rantsuwarsa da waɗannan abubuwa ta'zimun lahu kudaha akwai da ce laha ko ka nake za ta ba ta zama laha da ana isamahu biha ta'zimun lahu subhanahu ko ta'zimun laha zai yi wa ta'zimun laha ubangiji ya ka daga nuna girman abin ubangiji yana yin rantsuwa da waɗannan abubuwa don ya nuna girman su ashe kenan ma ba kenan za mu tawassuli da waɗannan abubuwa ko mai rantsuwa da su idan har aka ce ana yin tawassuli ko rantsuwa da abubuwan da suke da girma ubangiji ai ya rantsa da waɗannan dan ya girmama su kenan ana iya tawassuli da su kenan wa nahnu al makhluqat mu wa nahnu al makhluqat mu halittu laysa lana an nuqsima biha fa halatta gare mu mu rantsuwa da su ba kanka ce wa nahnu al makhluqat wa nahnu al makhluqat tafsilu wa nahnu al makhluqat laysa lana an nuqsima biha bin nafs wal ijma' mu halittu mu bayi na Allah bai halatta gare mu mu rantse da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ba bai halatta gare mu mu roƙi Allah da wani daga cikin waɗannan abubuwa ba bin nafsi wal ijma nafsi ya hana kai rantsuwa da wani ba Allah man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut karara nasti ya hana kuma wannan ijma'i ne ba a rantsuwa da waɗannan abubuwa dan cewa Allah ya rantsa da su dan ganin Allah ya rantsa da su ubangiji ya rantsa da su saboda shi ne ubangiji shi ne Allah Allah yana da damar ya abin da ya ga dama la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba wanda ya isa ce wa Allah da yasa kai kaza la mu'aqqiba li hukmihi ubangiji baya hukunci wani ya zo ya yi gyara akan hukuncin Allah saboda haka ubangiji na da dama ya yi wannan rantsuwa shi ya ga dama ya yi amma kai ba za ka yi ba sai da abin da Allah ya yarda kai rantsuwa da shi بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات malami ba ɗaya ba ba biyu ba sun yi kaito ijma'i a bisa cewa ba a rantsuwa da wani abu daga cikin halittun Allah wa zakaru ijma'a sahabati ala dalika malamai sun ambaci ijma'i sahabbai akan wannan hukunci bai halatta ga wani ya rantse da arabu ko tarnaka ko ainihin ya rantse da samaniya ko aljanna ko annabi bai halatta ba bal zalika shirkun manhiyun anhu bai wannan magana ba yin haka shirka ce wacce an hana kace zaka rantse da wani ba Allah ba shirka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa man sa'ala Allah biha wanda duk zai roki Allah da waɗannan abubuwa lazimahu an yas'alahu bi kulli zakarin wa unsa kenan ya lazimce shi ya roki Allah ya tawassuli da kowane namiji da kowace mace saboda haka zaka iya yin tawassuli kenan da namijin mutum da macen mutum za ka iya tawassuli da namijin dabba da macen dabba za ka iya tawassuli da namijin tsuntsu da macen tsuntsu ko ka iya tawassuli da namijin itace da macen itace wanda kuma babu wani mai hankali da zai faɗa haka wa bi kulli nafsin alhamaha fujuraha wa taqwaha ubangiji ya rantsa da wannan yace wa nafsin wa ma tawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha to tunda ubangiji ya rantsa da wannan kenan ya halatta kai ma kai rantsuwa ko ka roki Allah da waɗannan abubuwa ka ce ka roƙi Allah da dukkan wata rai da wanda ya daidaita ta ya kinsa mata fajircin ta ya kinsa mata ta kawarta kenan za ka roƙi Allah da mutumin kirki za ka roƙi Allah da mutumin banza za ka yi tawassuli da wanda yake mumini za ka yi tawassuli da wanda yake kafiri kenan babu wanda zai faɗa haka wa yas'alu hu bir riyahi was sa'ad wal kawakib zai roƙi Allah kenan da iskoki da girgije da taurari wa shamsi wal qamari ya roƙi Allah da da ainihin rana ko kaskon ranar shi kansa ko kaskon watan shi kansa wallahi wanda hari ko shi daren ko shi yinin wattini wa zaituni ko ya roƙi Allah ko ya rantse da ainihin baure da zaituni wa turi sinina ka je ka turi sina wa yas'aluhu ko yas'aluhu na wa yas'aluhu bil balad al amin makkah idan ya lazimce shi ya roƙi Allah da gari amintacce wanda yake makka ويسأل وهنا إذن في البيت والصفا والمروة suna duk waɗannan ai suna da daraja suna da girma kenan za ka iya roƙon Allah da safa ka ce dan dan safa ka yi min kaza ko dan marwa Allah ka yi min kaza ko dan arfa Allah ka yi min kaza ko dan muzdalifa ko dan mina ce ai duk waɗannan gurare ne masu girma duk suna cikin sha'irullah wa man yu'azzim sha'irullah fa inna min taqwal qulub saboda haka zai girma ba abin da yake sha'irullah ne wa gairi zalika min al-makhluqat da halittu daban-daban banda waɗannan waɗanda suna da daraja suna da girma wa yalzamu an yas'alahu bil makhluqat allati ubidat min dunillah zai ma roƙi Allah da wasu halittu da aka bauta wa ba Allah ba kamar kashamsu wal qamari wal kawakibi kamar ya roƙi Allah ya yi tawassuli da rana da wata da taurari da mala'iku da Isa almasihu da annabi Uzairu wa gairi zalika da wasu ba waɗannan ba waɗanda aka bauta wa Allah ba mimma ubida min dunillah daga abubuwan da aka bauta ba Allah ba wa min ma lam yu'bad min dunihi da abubuwan da ba bauta musu ba duk zai roki Allah da wannan wannan shine tariqa ta ilzami ilzamul haq a lallin ta masa wasu maganganu wanda ba shi yake faɗa ba amma maganar sa za ta jawo wannan abu za ta hukunta wannan abu to idan ya lizumci abin to ya kara nuna shi ba kace ne idan kuma yace a shi bai da haka ba to wannan yana nuna cewa a shi magana sai rusashiya ce domin abin da ya faɗa da wannan din duk jirgi da ya kwaso su duk layi ɗaya suke bi ya zai ware wannan ya yi gefe da shi ya ce wannan kuma a bar shi ya ci gaba da bin layi a ai layi ɗaya suka zo jirgi ɗaya kwaso su don haka ko dai ya kyale su tafi tare ko kuma ya ainihin gaba ɗaya hakura wannan shine ake kira tariqatul ilzam a abin da duk ake lizumta wa kasu in ba shi ya lizumci abin ba ba ka gingina masa shi a matsayin kauli an gane ko ka ce kenan maganar nan taka tana nuna kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba lallai ne shi yadda ba idan ka faɗa ka ji a shi ba haka yake nufi ba to idan har maganar za ka kunshi wannan ma'anar wannan kuma ma'anar ba mai kyau ba ce to dalili ne da yake nuna maka cewa magana ba ta da kyau shi ne idan lazim ya zama batil ba a da dalilin ala butlanin malzum to wannan ita ce hanyar da ibn timiya yake bi wajen ya karya labar dukkan waɗannan masu tausi idan ya gama kawo maka duk hujjojinsu na na hankali da hujjojinsu na rukarufan hadisai to shi ne yake so kuma ya biyo maka ta hanyar ilzami ko dai ku ce a yi da dukkan halittu a yi tawassuli da kowa da kowa in kuka faɗa ka kenan kun yadda a yi tawassuli da shaɗin lidinsu wal jini ko kuma a'a ba duka ba a cikin makhluqat din sai mu'azzama masu girma a masu girma eh to Allah ya rantsa da kaza ya rantsa da kaza ya rantsa da kaza wadannan duk suna da girma kenan duk ai tawassuli da su a abubuwa bai da ai tawassuli da su ba to me ya ba wannan da wannan ai duk masu girma suka ce an gane ko idan har kun ce to ba masu girma ba to yanzu tuwa kuma kuke so ai da su a masu girma ba yawa a biyu mun zaɓi wasu ai da su wasu ka ai da su menene dalilin rarrabewa an gane ko wannan shi ne abin da ibnu taymiya yake so ya cimma karshe dai za ka dawo ka ce kai duk ba haka ke nufi ba to ka tafi magana ta huta ka tafi wannan magana ta yadda wannan bango ya huta da kuda a wannan da yake to kuda zai da bai kuwa wa ma'lumun anna su'ala lillahi bi hadhihi al-makhluqat aw al-iqsam alayhi biha min a'zam al-bid'i al-munkara fi din al-islam ومما يظهر كفره للخاص والعام ويلزم من ذلك أن يقسم على الله تعالى بالأقسام والعزائم بالأقسام والعزائم التي تكتب في العروض والهياكل التي تكتبها الطرقية والمعذبون بل ويقال إذا جاء إذا جاز السؤال والإقسام على الله بها فعلى المخلوقات أولى فحينئذ تكون العزائم والإقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج والخروج من دين الاسلام ومن دين الانبياء اجمعين وان قال قائل بل انه اساله اساله بل انا اساله او اقسم عليه بمعظم دون دون معظم من المخلوقات اما الانبياء دون غيرهم او نبي دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك او الانبياء والصالحين دون غيرهم قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة في أنه, في أنه لا يجعل شيء منها ندا لله تعالى فلا يعبد ولا يتوكل عليه ولا يخشى ولا يتقى ولا يسام له ولا يسجد له ولا يرغب إليه ولا يقصد بمخلوق كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال لا تحلفوا إلا بالله وفي السنن عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا فرق في ذلك بين الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم ولا فرق بين نبي ونبي وهذا كما قد سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة
ما لا يجب أن الشواء ومعلوم أبن سنمي وأن باب جاية أكدت أن السؤال لله بهذه المخلوقات sai za ka roƙi Allah ta hanyar tawassuli da waɗannan halittu duka wanda ya taɓa a baya أو الإقسام عليه أو الإقسام عليه بها وكتي ذاك رنتي وألا دسو كتي ألا لا رنتي مكة دلانا ونا رنتي مكة دوتا تكاي كذا كتي ذاك يوانا من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام وانا لا تكي من يمن ينبدعوني وانا نسكي أبا بيئي الدين المسلمين ومما يظهر قبحه للخاص والعام كما يلا daga cikin abinda kowa da kowa ya san abu ne mummuna sawa'un wanda yake malami ko wanda ba malami ba wanda yake mai cikakken hankali ko ma wanda ba da cikakken hankali ya san wannan ويلزم من ذلك أن يقسم على الله بالأقسام والعزائم التي تكتب في الخروج والحياكين kenan wannan zai lizinta masa kenan ya rantse da ya rantse wa Allah da irin rantsararsa na jahiliya irin hanyoyin rantsuwa na jahiliya su da al'aqsam ko al'azaimi irin surkulle da ake rubutawa a matsayin layi yace zai rantse wa Allah da damdama ya ilu saka saka ya ilu da su mai ne da sunan dai sura al-azaib din allati tuktabu fil huruj wanda ake rubutawa a cikin hirzi ce hirzin ya san hirzin waye hirzin ya to kidan dai zaka rage wa Allah da wannan wal hayakil allati taktubuha surutiyya al hayakil kuma al haykala suna kiran laya da haka wanda ba dai larabci bane kamar yadda malaman lugha ke faɗa layu irin wanda a turukiya su zuwa a turukiya kuma eh a turukiya ya kake wani kwalabar a turukiya sun zuwa waye ga zama a turukiya ba su yan ɗariku ba su bin ɗariku allafi su kafin wa turukiya ba su ke rubuta waɗannan layu ba su ne wani mu'azzimuna da waɗanda suke yan boyi kenan za ka za ka rubuta za ka yi rantsuwa da irin wannan surkulle na su kenan tunda duk waɗannan abubuwa ai makhlukan suna ƙarƙashin abin da za ka ce makhluk ne da kuka ce an halatta rantsuwa bi kulli makhlukan ko an halatta an halatta su'alun ma bi kulli makhlukan lazimin wannan cewa waɗannan karkacen ma duk za ka roƙi Allah da shi mara yace bal wa yuqalu bari ma wannan amma ce idza jaza su'al wal isabu ala Allah biha idan har ya halatta a rantse wa Allah ba ka waro ki Allah ko a rantse masa da waɗannan halittu fa alal makhluqati auda to in har za ka yi wa Allah rantsuwa da waɗannan to kai wa ɗan uwanka maluki shi ya fi cancanta kenan muna muna harka da kai kana so ka rantse mun ka ce na rantse da dangane ya ido a waye da yadda ba da da yadda ya rantse da takaka ya ido ko na rantse da da me suke ce o borin nan to inda o bori kaga ba ba wanda zai dai harka da kai dan kai wanda rantsuwa gaskiya to in har za ka rantse wa Allah bil makhluqat fa ba da wala an san an tuqima ala al makhluqat biha wanda kuma fahina idan تكون العزائم والأسباب التي يقصر بها على الجن مشروعة في دين الإسلام. إذا وأن لا يجعل أن جاهلية لأكي والجنود. نسر كل لأكي والجنود. sai su zama kenan shari'a ta yadda da su a iya yin su a addini hai dai zai ce hori shari'a ta yadda da shi ni har wannan ya halatta kenan gori ba halatta wa hada al-kalam yastajib al-kufr wanda ko zai halatta gori kaga ya kafirta wanda duk ya yadda da wannan to magana da yadda da ita za ta jawo shi kafirci wal khuruj min din min al-islam za ta jawo ta tsara musulunci bal wa min din al-anbiya ajma'ina kai zai fitar da addinin annabawa ma duka zai zama ba kirista ba ba yahudi ba ba wani addini zai karbe shi a haka ba addinin da zai ce maka bori da da da da da bauta wa aljanu halin duk wanda ya ce maka duk wanda ya halatta wannan to ya bar addinin musulunci ya bar addinin duka annabawa gaba daya to kaga dai wannan babu mutumin da zai da a ce ya shiga cikin irin wannan tawaga to in mutum bai shiga wannan ba za a dawo kuma a ci gaba da dogale doke to in ta da tsarin to sai in wani ya ce bal ana asaruhu wa uqsimu alayhi bi mu'azzamin duna mu'azzamin min al-makhluqat ce to ai zan roƙi Allah zan yi tawassuli da manyan abubuwa masu masu girma masu daraja da wasu ba da duka ba zan zaɓi wasu in yi da su in bar wasu tunda yanzu an gaya masa abubuwan da suke da girma a Allah da yawa an gaya masa su rana su wannan su taurari su wa nafsin wa ma ka wa ba alama hujura wa taqwa duk sun shiga cikin al-mu'azzam inda Allah domin ubangiji ya yi rantsuwa da su dan yi girman su to sai ga abin da fadi sai ya ce to a gara a rage shi ya yi rage ya rage ya kwashe wasu yanzu wasu ne masu girman da yadda ya yi tawassulin da su in mal anbiya su da gani wanda ce na yadda in yi da annabawa amma wanda duk ba annabi ba zan yi da shi ba aw da bin dole gairi ko ce ana yadda in yi da annabi wala da annabi wala amma banda annabi wala banda annabi wala cikin annabawa ma koyi da wasu kama da wanda ba abu mun harif da zalika kamar da wasu ka halatta rantsuwa da annabawa awal anbiya wa salihin dole gani ko yace a na na na halatta wa kaina in yi tawassuli da annabawa da salihai wadannan suna da girma a gurin Allah waɗancan kuma abubuwan duk da suna da girma a gurin Allah ne ba zai yi da su ba kila lahu sai a ce da shi to an ji babul makhluqat wa in kana afdala min ba'd dukkanin halittu duk da cewa wasu sun fi wasu daraja a gurin Allah fa kulluha mushtarakatun fi annahu la yuj'alu shay'un min halin lillah dukkanin su sun yi tarayya akan cewa babu wani abu daga cikin su da za a sanya shi kene kishiya da Allah duk darajar halitta ba zai taba zama kishiya da Allah ba sawa'un mala'ika ne muqarrabi zuwa ga ubangiji ko kuma nabiyyu ne Musa ba zai taba zama kini ga Allah ba fala yuqadu babu wani ma'luki da za a bauta masa min darajarsa wala yutawakkalu alayhi babu wani ma'luki da za a dogara gare shi min darajarsa wala yukhsha babu wani malukin da za a jiwa tsoro irin wanda ake wa Allah khashiya tsoro daga zuci tsoro na koli tsoron da kana cikin ɗaki a rufe mutum yana can yana wata harka bai ma san da zaman ka ba amma kana tsoron shi ko mutum ba a duniya ba kana kana kana kana kana abin nan kana raye kana gidanka amma kana tsoron wani shege da ya mutu cikin kanin da biya ko wajen shekara talatin baya zuwa arba'in kana jin tsoron kai ya tsaya tata wannan tsoron Allah yake wa ba a yi wa wani malu duk wanda yake wannan tsoron to yana yi wa tsoron da ya kamata a yi wa Allah yana yi wa wani ba Allah ba wala yutaka ba wani wanda ake jin biyu masa takawa a kiyaye dokokinsa kamar yadda za a kiyaye dokokin Allah wala yusamu lahu babu wani wanda za a yi azumi dan shi ولا يسجد له ko ayi masa sujjada wala yuzabu ilayhi ko ayi kwadayi zuwa gare shi a ta a falla bare kamar da za a falla bare zuwa ga Allah babu shi wala yasamu bi makhluqin ba a rantsuwa da wani makhluki kamar tabbata fi sahih kamar da ya tabbata a cikin sahihin hadisi wanda yana cikin bukhari yana cikin muslim manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man kana halifan wanda zai zamme ya zamme ya rantsuwa fa li ahli billahi to ya rantsuwa da Allah auli yasmut ko ya shiru tsoron da Allah ko ya ce wa kala a wani hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la tahliku illa billah kada ku rantse sai da Allah hadisi ne sahihi yana cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa la tahliku bi abaikum wala bi ummahatikum wala bil andadi wala tahliku illa billah kada ku rantse da iyayenku maza ko ku rantse da iyayenku mata kada ku rantse da wasu kishiyoyi ba Allah ba ku rantse da Allah shi kadai ولا تحلفوا الا وانتم صادقون kada ku rantsuwa sai kuna da gaskiya wa fi sunan anhu annahu qala haka la tabbata cikin sunan sunan ibn abu dawud da tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man halafa bi ghayri allahi faqad ashraka hadisi ne sahihi annabi yace duk wanda ya rantsa da wani Allah to yayi shirka faqad tabbata bin nusus sahihat ya tabbata cikin nasu suka ingantattu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata kenan a cikin nassussuka ingantattu cewa daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yajuzu al-harbu bi shay'in min al-makhluqat baya halatta a rantsa da wani daga cikin halittun ubangiji la faqa fi zalika bayna al-mala'ikati wal anbiya babu bambanci tsakanin mala'iku babu bambanci tsakanin mala'iku ko annabawa yadda ba za a rantsa da wani ba cikin gaba garin mutane haka ba za a rantsa da mala'ika ba ba za a rantsa da annabi ba wasalihin ba za a rantsa da wani bawa na kwarai ba sahabi ko wani sa wa ghairihim da sauran mutane wala farqa baina nabiyyin wa nabiyyin babu bambanci tsakanin annabi da annabi to me yasa ka bambance ka ce ka zabo su ka bar wasu duk waɗannan sun yi tarayya akan cewa ba za su taɓa zama kidi ga Allah ba idan har ba kishiyoyi ne ga Allah ba dan ne ne za ka lalabe ka zabo su ka bar wasu idan abin ba shirka bane to kai da dukkan wani talibi kai da dukkan wani babban babban babban mutum kai da dukkan a amma ka zabo su kace da su za ka yi ka nuna yi da waɗancan ya zama laifi to don abin da zai zama laifi ne a gurin Allah yi da waɗancan akan cewa su ba za su zama kishiyoyin Allah ba to haka su ma waɗannan da kala ba ba za su yi su zama kishiyoyin Allah ba shi kaga ko ka haɗe ko ka rade duk ɗaya ne hukunci ba zai canza ba ko hukunci zai canza ba zai canza ba saboda haka rade wanka da rashin rade wanka kaga daidai da aka yanka ya ainihin rarako da wannan akida yana ta zazzagewa yana ta hakura ya ce ya janye ya janye ya janye karshe da har ya zo yana kashe kashe to aka nuna masa wannan kashe kashen duk ba da amfani tunda in dai har ka yadda a yi saboda ba laifi bane me yasa za ka ware wani shehi ka ce ban da shi sai shehin ka ka wata ka hada gaba ɗaya kai duka ka ware wani tarihi ka ce ban da shi sai naka sai wanda ka yadda da shi ka ware wani abu wanda yake da daraja a wurin Allah ka ji ba za ka yi da shi ba sai da kaza wannan wawaye wanda kake yi yake nuna cewa ashe ka yarda yi da waɗancan din da ka ware gefe guda laifi ne to abin da ya tabbata laifi akan waɗancan haka zai tabbata laifi ma akan wannan domin ubangiji ba ya da abokin tarayya cikin dukkanin sifofinsa da ayyukansa da dukkanin al'amuransa وهذا كما سوى الله تعالى بين جميع المخلوقات في ذم الشرك بها وإن كانت معظمة قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة فقال تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي وقد قال تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فبين أن الطائفة لله أن الطاعة لله والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله وبين أن الخشية والتقوى لله وحده فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فبين سبحانه وتعالى أنه كان ينبغي لهؤلاء أن يرضوا بما آتاهم الله ورسوله ويقول حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فذكر رضا بما آتاه الله ورسوله لأن الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ أمره ونهيه وتعليله وتحريمه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله ولهذا قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فليس لأحد أن يأخذ من الأموال إلا ما أحله الله ورسوله والأموال مشتركة, مشتركة, مشتركة له كما للفيء والغنيمة والصدقات عليه أن يرضى بما آتاه الله ورسوله ورسوله منها وهو مقدار حقه لا يطلب لا يطلب زيادة على ذلك ثم قال تعالى وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله فإن الحسب هو الكافي والله وحده هو كافي كافي عباده المؤمنين كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي هو وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هذا هو القول الصواب الذي قاله جمهور السلف والخلف كما بي... كما بين في موضع آخر والمراد أن الله قاتل للرسول ولا ولمن اتبعه فكل من اتبع الرسول فالله كاتيه وهاديه وناصره ورازقه ثم قال تعالى سيؤتينا الله من فضله ورسوله فذكر الإيتاء لله ورسوله لكن وصفه بذكر وصفه بذكر الفضل فإن الفضل لله وعده بقوله سيؤتينا الله من فضله من فضله ورسوله ثم قال تعالى إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده دون الرسول وغيره من المخلوقات
ابن jami'a ya tsora da bayani wajen ya ƙara bambancewa ya ƙara nuna maka cewa akwai bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin wanda ba Allah ba Allah madaukakin sarki shi ya raba wannan matsayi nashi matsayin nashi ne babu wanda ya sai taka matsayin ubangiji sannan kuma mai kowane mai matsayi ko ba ubangiji ya ba shi matsayin shi gwargwadon yadda yadda ya so Ibn Taymiyyah ce wa hada kama qad sawallahu ta'ala baina jami'il makhluqat fi dhanbi shirk biha wa in kanat mu'azzama haka al'amarin yake kamar yadda Allah ya daidaita tsakanin dukkanin halittu wajen zargin a hada su da Allah cewa wannan abu ba daidai bane ko da ko waɗannan halittu suna da girma قال تعالى الله شيء ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة bai kasbaiwa bai kasancewa ga wani mutum le basharin ga wani mutum ko wane ne an yu'tiyahu Allahu al-kitaba dan ubangiji ya bashi littafi wal hukma ya bashi hukunci wal nubuwa ya bashi annabci thumma yaqulu lin-nasi sannan ya fito ya ce wa mutane kunu ibadan min dunillahi ku zama bayina masu bauta mun ba Allah ba bai yiwa ga wani mutum Allah ya bashi annabci ya bashi hukunci ya bashi littafi kuma ya fito ya yi da'awar shi ma abauta masa kamar da ake bautawa Allah Allah ce wannan ba za ta taba tabuwa ba walakin sai dai ka je wannan yana cewa ko do rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitabu ku zama malamai na Allah ku zama malamai na Allah saboda abinda ku kasance kuna koyarwa na littafi wal ma kuntum tadrusuna da abinda ku zama kuna karanta ku kuma wato ku zama masu biyar Allah ku zama waɗanda suke bin dokar Allah abin da zai ke musu kenan wala ya'murukum an tattakhidhu al-mala'ikata wan nabiyina arbaba kamar yadda ba zai ce shi a abauta masa ba haka nan ba zai umarce ku ba ku riki mala'iku da annabawa iyayen giji ba Allah ba yadda ba zai ce abauta masa ba haka nan ba zai ce abauta masa annabawa ba ko mala'iku a ya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun bayan kun zan musulmi kuma zai zo na ubarta ku da kafirci ba zai yi ba wato kenan wani ya ce a bauta wa wani kafirci ne duk wanda zai yi umarni a bauta wa wani to yana umarni da kafirci wa qala ta'ala Allah ya ce qul lil ladzina za'amtum min duni kace da su ku kirawo duk wanda kuke riyawa ba Allah ba fala yakuna kashfa dhurri ankum ba su da wani iko ba su mallake da za su yaye muku wata cuta ba yayin da ta sauka akan ku kuna kwance ba lafiya ba su mallaki su yaye muku wannan cutar ba wala ta'wila ba su mallaki su kawar da cutar ba lokacin da ta zo za ta fada kanku lokacin da ta fada ba za su yayewa ba kafin ta fada kuma ba za su iya ture ta ba ba su da wannan ikon ulaikan da zai da waɗancan da suke bautawa suke kiran su suna bauta musu yabtaguna ila rabbihim wasila su ma waɗanda ake bautawa tsani tsani suke nema wanda zai kada su da ubangiji mala'ikun da kuke bautawa su ma neman yadda za su samu yarda Allah suke annabawan da kuke bauta su ma suna neman abin da za su yarda da ubangiji ne haka nan salihan da kuke bauta su ma suna neman yadda za su samu kubuta daga wajen ubangiji ne ayyuhum aqrabu ku da su waye ku kusa yadda kuke nema haka su ma suke nema wa yarjuna rahmatahu wa yarjuna rahmatahu wato yadda kuke tsere haka su ma suke tsere a tsakanin su cikin su waye ya fi kusa da ubangiji kowa so yake kusanta da ubangiji ta hanyar yayi abin da Allah zai yarda da shi wannan shine abin da dukkan annabawa suka yi shine abin da mala'iku suke yi shine abin da dukkan salihai suke yi wa yazduna rahmatahu kuma suna fatan rahmar ubangiji wa yakhafuna azabahu kuma suna tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka lalle abin ne wanda yake abin aji tsoron sa ne qala ta'ifatun min as-salaf wasu malamai daga cikin magabata dangane da wannan ayar suna cewa kana aqwamun yad'una al-masih wal uzaira wal malaika an samu mutane waɗanda suke bautawa suna kiran isa almasihu suna kiran uzairu suna kiran malaiku a matsayin su zo su tallafa musu a matsayin su yi musu jagora wato su zama tsari tsakanin su da ubangiji faqala ta'ala sai ubangiji ya saukar da wannan aya ce ha ulai ladina tad'una waɗannan da kuke kira annabi isa ko malaiku ko uzairu dukkanin su ibadi bayina ne yarjuna rahmati su ba fata rahama ta suke kama tarju da rahmati kamar yadda kuma kuke fatan rahmata waya kafu da azabi azaba ta suke jin tsoro kamar ta kafu da azabi kamar yadda kuma kuke jin tsoron azaba waya ta karabu da ilayya suna neman kusanci ne zuwa gare ni kamar ta karabu da ilayya kamar yadda kuma kuke neman kusanci zuwa gare ni ko da so ma neman ya za su kusanci Allah take idan kun kama su a matsayin tsari su kuma za su kama to idan har su za su samu kusanci zuwa ga Allah ba tare da sun kama wani tsani ba to haka kuma za ku iya samun kusanci zuwa ga Allah ba tare da kun kama wani tsani ba domin an ce ana kama tsani to su kuma wani tsarin ma suka kama saboda haka kowa aikin sa shi ne yake kai shi kusa da ubangijinsa wa man yuzi illaha wa rasulahu na'am wa kan ta'ala kuma ubangiji yana cewa wa man yuzi illaha wa rasulahu wanda duk ya bi Allah ya bi manzansa wa yakhsha Allah yaji tsoron Allah wa yattahi yayi takawa yayi takawa gare shi fa ulai ka hum faizuna wadannan kadai su ne masu cin babban nasara Ibn Taymiyyah ce fa bayyana anna ta'ata lillahi wa rasul anan ubangiji ya nuna cewa ta'a ana yi wa Allah ana yi wa manzon Allah da'a ana yi wa Allah da'a ana yi wa manzon Allah da'a ban in kai wa manzon Allah da'a Allah kai wa wa man yasai rasul faqad aba Allah amma babu inda kace wa man yasai Allah faqad aba rasul domin in ka ce ka bi Allah baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka bi Allah ba tunda ya ce ka bi manzon sa amma in ka bi manzon Allah har ka zama mai bin manzon Allah ne to dole ka bi Allah tunda shi manzon Allah shi ce ka bi Allah in ka yi masa biyayya daga cikin to zaka bi Allah in ko baka bi Allah ba to baka bi manzon Allah din ba to haka nan ubangiji idan kai masa da'a shi kadai baka yi manzon Allah ba to baka yi wa Allah da'a kaga da'a ana yi wa Allah ana yi wa manzon sa shi yasa ubangiji ya hada da'a da da'a manzon sa guri guda duk waɗannan ana ana yin su fa innahu man yuti rasul faqad ata Allah domin wanda bai yabi manzon Allah to ya bi Allah wa bayyana sai kuma ubangiji ya fito karara ya bayyana annal khashyata wa taqwa lillahi wahdahu al khashya tsoro na fargaba na koli da takawa to ta Allah ce shi kadai ba a yi wani sai shi wanda duk zai ji tsoron salwantar dukiyarsa bayan duk ya ɗauki wasu matakai na kare ta na tsare ta amma ya kasa bacci sai an masa allura ko sai ya sha kwaya to babu shakka wannan bauta wa dukiyar yake na wani Allah ya kai mata wannan tsoron ya ɗauki wasu matakai dukiyar ya kai ta banki ya rubu wacce take ba a bankin ba ya saka yan tsaro da yan gadi da komai da komai ya killace ta inda ko ifritun min jinni sai an yi gwagwagwa da shi kafin ya tabo ta amma duk da haka hankalinsa a tashe yake baya iya bacci sai ya sha baliyan ko sai an masa allura to babu shakka wannan ya zama abdul dinar wanda annabi ke ta ita abdul dinar to kaga wannan tsora ko mutumin da zai sanya san dukiyar san duniyar a zuciyarsa sai da ya yadda ko menene yayi kaji mutum yana cewa ni fa in dai zan samu kuɗi ko me zan yi to wannan bauta wa kuɗi yake ko menene zan yi in ya so daga baya a warware wannan bauta wannan saboda haka ya yadda ya kisa kaji mutum ya ce ni fa akan kuɗin nan fa zan iya kisa akan harkan nan tawa fa a harkan nan duk wanda yake zai kawo cika ni fa zan iya kisa dan ni ma so yake gari to zan riga shi kaji mutum yana faɗa haka to ya zama abdul dinar ya zama abdul duniya to wannan Allah kadai ake yi wa shi yasa ubangiji sai ya ware wannan sai jingina wa kansa kawai yace wa yakhsha Allah wa yattaqi kaga a can wajen da'a yace wa yace Allah wa rasula ko wa yace Allah wa rasulahu amma da yanzu wajen khashiya da taqwa sai ya takaita ta ga Allah bai ce wa yakhsha Allah wa rasulahu ba saboda khashiya Allah ake yi wa taqwa Allah ake yi wa kaga ashe kenan akwai haƙƙin da yake za a iya tarayya ubangiji zai iya tarayya yayi tarayya da wani mahalukinsa cikin sa a ce da'a ayi wa Allah ayi wa manzansa amma akwai haƙƙin da yake da Allah ne babu wani wanda za a yi wa zai tarayya da ubangiji a cikin su فبين أن الطاعة لله والرسول فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله وبين أن الخشية والتقوى لله وحده فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق وبيجي بي أمرني أجلس ولم ولا مخلوق يكون أي تقوى ولا مخلوق با وقال تعالى كما أبنجي أو آية تشكي سورة التوبة إكتشا ولو أنه رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله inna ila Allah raji'un ka duba yadda ubangiji ya sanya abubuwan da za su tarayya a cikin su da kuma abinda kowanne ubangiji ya take ga abinda ubangiji ya take da shi yace walau annahum da a ce su waɗannan munafikai radu ma atahu Allah sun yarda da abinda Allah ya ba su wa rasuluhu sun yarda da abinda manzon Allah ya ba su kaga a wajen ita'i sai aka sai aka hace atahu Allah wa rasuluhu wato yadda Allah yake bayarwa to yana bayarwa ta hannun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa qalu hasbunallah suka ce Allah ya isa mana ba ce wa rasuluhu ba domin alhasbu wannan haƙƙin Allah ne shi kadai sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu da sannu ubangiji zai ba mu daga falalarsa wa rasuluhu da kuma manzansa a nan sai aka yi aka yi alafin manzo akan akan ismul jalala a wajen ita'i kamar yadda ya zo daga abin da a wajen rida cewa zai iya bayarwa domin abin da Allah zai ba su na ganima yana zuwa ta hannun manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi ne zai raba alal qasim wallahu muti abin da yake cewa ni ke raba ubangiji ke bayarwa ni kuma ni ke rabawa idan aka yi yaki gaba da abin da ya zo na ganima da na fai'i gaba ɗaya ka zo hannun manzo sallallahu alaihi wasallam ne shi ne wasila shi kuma shi zai raba muku kaga anan a iya cewa ubangiji ya ba su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su saboda ya biyo ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shine wasila amma sai ubangiji ya sanya kalmar min fadlihi tsakanin sunan ubangiji da kuma sunan manzo sallallahu alaihi wasallam da ya nuna al-fadlu din na Allah ne shi kadai falalar ta ubangiji ce shi kadai inna ila Allah raji'un mu zuwa ga Allah kadai muke kallafa muke kallafa ranmu kaga anan ba a ce inna ila Allah wa rasulihi ba saboda wannan kallafa rai Allah kadai ake yi wa wa qala ta'ala fa idza faragta fansab idan ka gama ibadar ka sai ka kafu wajen addu'a ka tsaya ka roki Allah wa ila rabbika farghab kuma zuwa ga ubangijinka kadai sai ka yi kwaɗayi ka yi ainihin ka kwalla faranka ga ubangijinka shi kadai fa bayyana subhanahu wa ta'ala annahu kana yanbaghi li haula'i ubangiji anan ya bayyana cewa waɗannan munafikai da ake magana akan su ya dace gare su an yarzu ma atahu Allah wa rasuluhu su yarda da abin da Allah ya ba su da manzansa wa yaqulu su ce hasbunallah ubangiji ya ishe mu sayyidina Allah min fadlihi wa rasuluhu da sannan ubangiji zai ba mu daga falalarsa da kuma manzansa inna ila allahi raji'un mu ga Allah kadai muke kwalla faran mu fa zakara rida bima atahu Allah wa rasuluhu kaga anan sai aka ambaci yarda da abinda Allah ya bayar da manzansa ya anna rasuluhu huwa alwasila to wai manzo shine wasila huwa alwasilatu bainana wa bain Allah shine wasila tsakaninmu da ubangiji sai tablighi amrihi wa nahyihi wajen isar da umarninsa da kuma hanansa wa ta'lilihi wa tahribihi da kuma abin da yake halattawa ko yake haramtawa wa wa'dihi ko abin da ya alkawari na gidan aljanna da ni'ima wa wa'idihi da abin da ya alkawari na narko da azaba uban annabi sallallahu alaihi wasallam shine wasida mu yarda da abin da ya zo mana da shi ko ya bamu na wannan ilimi mu amince mu gamsu Allah ne ya bamu manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya bamu gamsu shine wasida fal halal ma halal ma halalahu Allah wa rasuluhu halal shine abin da Allah ya halatta da manzansa wal haram ma haramahu Allah wa rasuluhu haram shine abin da Allah da manzon suka haramta والدين ما شرعه الله ورسوله الدين شيء أبن الله شرع أنت من ذنب شرع أنت النبي صلى الله عليه وسلم شيء الواسط بين الخلق والحق أمامي في تبليغ رسالة الله في تبليغ دين الله ولهذا قال تعالى سبحانه هكذا الله وما آتاكم الرسول كذا إيتاء إذا ما يزو كما أجين إلى ومنزو صلى الله عليه وسلم dan shi ke zuwa da wannan bayani fa ku zo da abinda manzo ya zo muku da shi ya dan ka muku da ilimi fa ku zo ku karba hannu biyu wa ma da ku anhu abinda ya hana ku kuma fanta hutu sai ku haɗu ku bari gaba daya falaysa li ahadin an ya'khudha min al-amwali babu wani wanda yake halatta gare shi ya kwashi wata dukiya illa ma ahallahu Allah wa rasuluhu sai abinda Allah da manzon suka halatta masa wal amwal al-mushtarakatu lahu da dukiyar da take ta yi an ta yi tarayya wanda dukiyar da duk aka yi tarayya a kanta lahu da annabi sallallahu alaihi wasallam ne gare shi suke shine yake rabawa kamar al-fai'i kamar dukiyar ainihin fai'i wanda ake samu ta hanyar kai farmaki ba tare da an yaki ba da kafirai a samu dukiyarsu wal ganima da wanda ake samu bayan an da yaki wasu sadaka da abin da ake kawo manzo sallallahu alaihi wasallam na zakka duk wannan shine yake rabawa na hannunsa suke zuwa kuma shi zai raba alaihi an yarda bima atahu Allah wa rasuluhu dole ne mutum abinda Allah ya bashi daga wannan abubuwa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi ya yarda da wannan ya gamsu wa huwa miqdaru haqqihi abinda ubangiji ya bashi manzo ya bashi wanda shine gwargwadon haƙƙinsa la yatlubu ziyaratan ala zalika kai ya nemi a ƙara masa sama da haƙƙinsa summa qala ta'ala sannan Allah ya ce wa qalu hasbunallahu suka ce Allah ya ishe mu wa lam yaqul wa rasuluhu ba ce da manzansa ba ba su ce Allah ya ishe mu manzansa ya ishe mu ba fa innal hasba huwa al-kafi domin al-hasbu da larabci shine al-kafi al-kafi shine wanda ya isan maka ya isan maka komai komai kake so ya isa yi maka wallahu wadahu huwa kafin ibadahu almu'minin Allah shi kare ne ya isa wa bayan sa mu'minai kamar qala ta'ala kamar yadda Allah ce ya ayyuha annabi ya kai wanda annabi hasbuka Allah Allah ya isan maka wa man ittaba'aka min almu'minin ya isan wa wadanda suka bi ka cikin mu'minai ya isar maka ya isar wa mabiyanka ai huwa wahdahu hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min almu'minin shi kadai ne wanda ya isar maka kuma shi kadai ne ya isar ma waɗanda suka bi ka daga cikin mu'minai hada huwa alqawl sawab wanda ita ce magana mafi inganci ko ita ce ba magana wacce take ingantacciya wajen tafsirin wannan aya wato ya ayyuha nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka wa man ittaba'aka din nan hadafi ne akan kafin din nan hasbuka wa hasbu man ittaba'aka ba hadafi bane akan Allah ismul jalala a ce Allah ya isan maka mu'minai ma sun isan maka to idan mu'minai sun isarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga anan sun tsara shi kenan Allah ya isan masa su ma sun isan masa su kuma Allah ne ya isan musu kaga anan sun tsara shi saboda haka alhasbu wannan haƙƙi ne na ubangiji shi kadai sifa ce shi kadai ce Allah ya isa ba a cewa Allah da manzon su sun isa wana sun isa min za su biyo min su nemo min haƙƙina za su kwato min abinda ka ka karbe min na na na na na haƙƙina ba mu dan haka ai huwa wahdahu hasbuka wa hasbu man ittaba'aka min al-mu'minin hadha huwa al-qawl as-sawab alladhi qalahu jumhur as-salaf wannan ita ce magana da take daidai wacce madaukakin magabata suka faɗa wal khalaf da ma wanda suka biyo bayan su malamai wajen tafsirin wannan aya kama bai na fi mawdu al-akhar kamar yadda an yi bayanin wannan a wasu gurare daban kalu ba zalim ba farko farkon sa ibnu qayyim ya sharara magana mai fadi akan wannan aya ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah ya koro tafsirai daban-daban da aka yi wa ayar inda da karshe ya rinjayar da wannan tafsiri wanda ibnu taymiya yake magana akan sa nan cewa wannan shine sahihi wal muradu abinda yake nufi anna allaha kafil lirrasuli wa liman ittaba'ahu ubangiji ya isar wa manzansa ya isar wa waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama fa kullu man ittaba rasul duk wani wanda zai bi manzo sallallahu alaihi wasallama sallahu kafihi ubangiji ya isar masa wa hadihi ubangiji shine mai shiryar da shi wa nasiruhu shine mai taimakon sa wa raziquhu shine mai azuta shi duk wanda ya bi manzo sallallahu alaihi wasallama to Allah ya ya dauke masa komai ya ishe shi komai Allah kuma shine zai shiryar da shi shine zai taimaka mishi shine zai bashi arziki ثم قال تعالى ان الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله da sannu ubangiji zai bamu daga falalarsa wa rasuluhu haka nan shi ma manzansa sai zakara ita'a lillahi wa rasulihi anan ubangiji ya ambaci bayarwa ga Allah da manzansa lakin sai dai wasaqahu bi dhikri fadli ya sanya ambatan falala tsakanikiya ce sai ila Allah min fadlihi wa rasulihi Allah wa rasulihi min fadlihi a tsakiya fa inna al-fadla lillahi wa lahu domin falala ta Allah ne kamar da Allah ce kullu innal fadla bi yadillah falala ta ubangiji ce tana hannunsa sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu qala ta'ala inna ila Allah sanna ubangiji ce inna ila Allah rajiun mu ga Allah kadai muke wallafa rabbu faja'ala ar-rahbata ila Allah wahdahu ubangiji ya sanya wallafa rai ga Allah shi kadai دون الرسول بين جنجل من ذنب عن نبأ وغيره من المخلوقات هو نسر بشيء هلكي kaga wannan shi yake nuna kenan akwai haƙƙin da za a iya cewa ana neman shi gurin Allah ana neman shi gurin manzo sallallahu alaihi wasallama wato shine abin da Allah ya sanya annabi ya zama wasu da a cikin sa akwai kuma haƙƙin da yake a gurin Allah kada ake neman sa haƙƙi ne na ubangiji ba a yi babu wani a aya ɗaya ubangiji sai ya tantance tsakanin haƙƙin da zai zama mushtarak da kuma haƙƙin da zai zama na ubangiji ne shi kadai kaga wannan shine tsabar tauhidi shine tsabar sanin Allah da darajar sa da tsabar sanin girman ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama za mu kwana nan sai kuma bayan sallah insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yana cewa malam dangane da sanarwar da aka yi ta ranar da za a yi arfa a ranar lahadi to tambaya anan ita ce lissafin mu a nan Najeriya ya saba da na Saudiya domin ya kasance mu asabar ce ta kama tara ga wata yaya za a yi don a samu yin damar azumin ranar alfa to wannan tambaya tana da muhimmanci ana ta bugo waya ana ta tambaya a siyamu yawmu arafa manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ya umarni da shi yace siyamu yawmu arafa yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya azumta ranar arfa yana warware yana kankare laifuffukan shekara da ta wuce da ma wacce za ta kama wato azumta ranar alfa ga wanda ba mahajjaci ba mahajjaci an kuso kada ya azumi a wannan ranar amma wanda ba mahajjaci ba to shi zai yi azumi a wannan ranar don ya samu wannan tagomashi wannan hadisi yana nuna maka cewa ana azumtar ranar alfa ana azumtar ranar alfa ba ranar tara ga lissafin ka ba ranar alfa siyamu yau mai arafa ni ban gama inda aka ce siyamu tasi'i zulhijja ba duk inda bayanin ya zo cewa ake siyamu yau da arafa kuma abu ne sananne arfa ɗaya ake da ita kilo a duniya duka ba da arfa ta saudiya da arfa ta najeriya da ta pakistan da ta malaysia da ta indonesia da yan da ta da ta turai arfa ɗaya ce in ta tafi kuma sai wata shekara za ta zagayo babu wani bambance bambance dangane da arfa za ka wani ya ce akwai wata ranar arfarsa daban da wata ranar sallarsa daban to ruɗu ne wannan ba musulunci bane ruɗu ne wanda kuma duk zai ce zai yi yankan ran tara ga wata ko kuma wace zai yi yankan ranar da mahajjata suke hawan arfa wanda ya saba wa aikin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam domin yanka yana biyo bayan arfa ne arfa kuma kwaya ɗaya ce tal babu wata arfa ban da wani wanda duk ya ce maka shi zai yi ranar takwas zai zai zai zai yi sallah ran arfa ma'ana zai yi azumi kenan ran ran takwas ga wata a wurin alistafin masu hawan arfa wanda kaga bai bai bai sai ya ce yayi siyamu yau da arafa ba tunda wace arafa to arafar ina arafa garin su arafa dai wacce aka sani guda ɗaya ce wacce musulmi duk duniya suke hawanta ko da shi mai wannan lissafin zai je ƙasa bai alfarma da ijma'in malamai duka ranar da suke awon arfa ranar nan zai hau ranar da suke wannan tsayuwa ranar da zai yi idan ya saba musu so suna zaune a mina ran takwas ko wasu ma suna gidan dajin su shi ya je ya tsaye wasu ya dawo to bai hajji ba ya je a banza ya dawo a banza dole ne ya tsaya a ranar da suke tsayawa wani lokaci ne da ubangiji yake hada duniya gaba daya a fili daya a farfajiya daya babu wanda ya sai farraka kan al'umma ya farraka kan bayansa da wani lissafinsa ko wani irin lissafi gare shi ko da shi ake shawara wajen fito da watan nan da daukar da shi a wannan kadiyar ya aje shawara ta gefe guda musulmi wanda duk yace zai saba wa al'umma nan to yana so sa wani abu ne sabo a addini mu Najeriya kullum a nan ne ake kasa barna an ba ta mana siyasa an ba ta mana tattalin arziki an ba ta mana zaman lafiya an ba ta addinin ma kuma za shi a addinin ma sai an yi wasa da shi komai ka je kasashe na ko ina na duniya za ga abubuwan sai yana tafiya da tsari yana tafiya cikin tsari daki daki wanda kowa ya gani zai ce akwai hankali cikin wannan amma banda Najeriya mu komai namu sai kaga baragada da da da da ragabda da almagangiya wanda irin mutane ne wannan kafin in fito ina karanta fatawa ta Lijiyar Da'i fatawa Ibn Bas wurare biyu an tambaye shi akwai wasu su kuma suna nan su kuma duk shekara azumi talatin suke duk shekara ba ba ka sai sun fita yace wannan kuskure ne kuskure ne bil ijma domin al'umma duka ta musulmi ta haɗu akan cewa asharu hakaza wa hakaza kamar yadda manzo Allah ya faɗa asharu hakaza wa hakaza wa hakaza haka yace asharu hakaza wa hakaza wa hakaza sai ya sake cewa wa sharu hakaza wa hakaza wa hakaza sai rike sai rike dan abin nan dinsa a izhamu sai rike wannan na sai rike izhamu ma'ana asharu hakaza wa hakaza wa hakaza 30 sannan asharu hakaza wa hakaza 20 to amma mu sai muka dau asharu hakaza aka bar wa hakaza wanda kaga wannan a duk duniya ba a haka sai na duk duniya kakkatar wannan shekarar ma da na duba intanet kasashen da suka yi sallah mu kadai a duniya muke sallah kai ka ce mu Allah ya ya ware mu daban duniya mu daban wata mu mutu wasu daban wata daban komai na mu daban Allah kawai ki to kuma a ce an yi ta yin wannan ana ta ba abin kariya sannan kuma a zo wajen sallah babba ma a nan ma mu dinga nan nago abubuwa muna ta kawo aljiki a haramta wa mutane yin azumin azumin azumin arafa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tara kansa yace yana kankare laifin shekaru shekara biyu shekara da ta wuce da wacce za ta zo kai a haramta maka wai ranar sallah ce ni ban yarda ranar sallah ba ce saboda haka azumi na zan yi magana ka ce ban ranar sallah ani bai da sallah kake ba kana dai wani harkokin ka ne na mushasha kana walwala kana ce ce na manga amma ba magana sallah ba sallah sai musulmi sun sauko daga arfa wannan yankan da suke yi yawman nahari shine sauran musulmin duniya suke tarayya da su kamar yadda suka yi tarayya da su wajen neman gafara ta ubangiji yadda ubangiji yake kallon dandazar masu zaɓaiwa arfa ya gafarta musu ko kuma da ba ku samu zuwa wancan guri ba aka shar'anta muku ko kuma a ranar ku kare bakin ku domin kuma ubangiji ya lullube ku da tashi rama sai kuka yi tawaye kuka ce ku garin ku ya saba da nasu saboda haka ba za ku yi azumin ba mu muna tarayya da su ne da wannan azumi sannan kashe gari lokacin da suke yanka abin abin abin abin layyansu suke yanka abin da ɗinsu hadayarsu suna kusantar ubangiji mu kuma mu ma za mu yanka namu domin mu ma mu samu wannan albarka mu yi tarayya da su cikin farin cikin cewa sun yi babbar sun sauke babbar rukuni na aikin hajji shi ne al'afa to sai ya kasance su suna can a arfa din mu muna nan muna ta yanka ana ta bushasha to ana sallar arfa wallahi duk wanda ya yanka a a duk wanda ya yanka a wannan a wannan ranar nama ya yanka ya ci nama ya more babu magana cewa yayi layya magana layya ba ta so ba in yana da niyyar layya ne to ke sani cewa ya yayi sakaci a wannan lokacin ya hakura ya zo sauran musulmi a na duniya gaba daya duk ganin watan ka ka je kasa mai tsarki dole ne ka hau arfa ranar da suke hawa ka aje ganin watan ka daban wal abha yau musu ba ka ai magana da nake kenan ka ce ya za a yi da sallar idi wata sallar idi ka je ran lahadi ka yi sallar idi wace idi ba wani idi za ka yi lahadi eh kamar ya za ka yi kenan da idi kuna da yawa za kuna da ido kuke ido za ku za ku iya yi ba bai zama tilas ba sannan an ce mutum ba zai yi yankan farce ba da aski to idan zai yi layya to ya hada da yanke faso a sakamakon yana yin ciwo duk abin da ya zama larura ko da gashin ne idan ya kasance akwai larurar da za ta aske shi babu komai da aske ana maganar abinda babu wata larura a tashi kaso din idan babu larura ba ciwo yake ba kanka cire wani abu daga cikin jikinka sawa'un gashi ne ko fata ko bacci menene hukuncin sauka alqur'ani da mutane suke saukar alqur'ani da mutane za su haɗu su raba kowa izifi kowa da izifin da zai karanta sannan kuma menene hukuncin karatun fatiha kafa daidai da nufin tawassuli da hakan dan neman karɓar addu'a to mutane su haɗu su karanta alqur'ani kowa da izifin da zai karanta da sunan tilawa sunan tilawa ne mun zauna kowa ya zai ɗauki qur'ani ya karanta izifinsa tilawa ce wannan babu wani abu kuma kowa ya yadda zai je da kansa kada wasu yanzu yana kawo wani harin hayaniya in kuma a'a da nufin cewa wata sauka ce ta jama'a duka wai za mu sauke alqur'ani ne muka rarraba kai ka karanta ido da to kowa iya irin da ya karanta iya magana an sauke qur'ani ba ta so ba wayo za ka yi maganar an sauke qur'ani ba ta so ba kai ka karanta izin ka ne ka karanta izin na duk kuna nan a matsayin mawlana kuma kowa ubangiji zuciya shi ke karanta ba wai hada muku aiki zai gaba ɗaya da ku duka ba kowa na shi yake kallo ba a abin nan ba ba ba kamfani bane ce kamfani da group ne za ku Allah group kowa aikinsa za a duba saboda haka lokacin da kake addu'a ana duban zuciyarka ne kai mai addu'a ba ta dan uwanka ba ana duban aikin ka ne kai mai addu'ar ba aikin dan uwanka ba wannan shine kaidar addu'a saboda haka inda zan zamu haɗu mu rarraba alqur'ani in muka daga hannu muna addu'a kowa zuciyar shi ake duba wani aje addu'a sa karba wani kuma a yi aje fa masa da addu'a saboda bai cikin sa sawa ka salafa su san wannan ba magabata na kware ba su san wannan ba wai a rarraba qur'ani wannan yana da cikin bid'o'i da aka shigo da su a kasan nan wanda babu su addini ce a karanta fatiha daidai da sunan abin nan haka a cikin addu'a addu'a jama'i ba ta da addu'a jama'i shine mutum ɗaya addu'a wasu na ani amma magana a ce a karanta fatiha daidai wannan shi ma yana daga cikin bid'o'i marasa tushe marasa asali za ka yi addu'a eh ka da hada wasu rul fatiha kuma kai baka san sirrin ba kai da aka ce baka sirrin da shi bai sa sirrin ba wanda za ta shiga wa sirrin da shi sirrin fatiha wai dole sai an mai da addini gargajiya wanda yi ba addini wani abu ne da yake da tsari yake da tsohuwa komai a karance yake ba da ka ake yi shi ba ka gano ka nuna min inda maza Allah ya tsaya yana da sabon sai ce bi sirrin fatiha sai ya zuwa ko kai ina ka samu naka addini wannan ta ce na dade ina zaune gida babu miji don Allah malam ina neman wata addu'a da zan dinga yi Allah ya kawo min mijin aure ki ta cewa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan addu'a ce jami'a ta tattara dukkan alkhairai sai dun biya da lahira ya halatta a saka sayyidina a cikin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana karanta salati masuri a cikin addu'a a cikin sallah kamar salatul ibrahimiyya za ka karanto shi yadda yake a sai da kana cikin tahiyya ka zo karanta rasul ibrahimiya za ka karanto shi yadda manzo Allah ya koyar da shi idan haka cikin magana ne ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam babu wani abu amma in tahiyya ne tahiyya wani abu ne wanda yake tauqifi babu ijtihadi a ciki abinda annabi ya koyi shi kadai za a yi a cikin magana kana cikin magana ko kuna hiyar ka kuka je ko wani abu na salati ka sako kalmar sayyid na babu komai a cikin kutubus sunna ba a lissafa mu wanda ko ko ko ko ko sunan ko na Ahmad yake nufi ina da sunan a to mu sunan da yake so ce amma dai sunan ne rubuta na ba na ba aka ce al-kutubus sitta ko al-ummahatus sitta ana nufin waɗannan guda shida bukhari muslim a bukhari muslim tirmidhi na sa'i abu dawud ibn majah waɗannan su ake nufi a da can ba a lissafawa da muwatta daga baya ne wasu suka shi a ba kuma muwatta ba ke so ce ibn majah daga baya ne wasu suka raba shi muwatta kasancewar bai tace hadisai kawai ba akwai ijtihadan na malik a ciki akwai ijtihadan na tabi'ai ya hada shi da kuma marasil da balagat da yawa shi yasa ba sa kafa shi cikin layi sabanin waɗannan sun kunshi abubuwa da yawa waɗanda kusan ma duka hadisan ma da suke cikin waɗanda suna cikin waɗannan littafin gaba ɗaya domin sun zo sun rubuta su ne bayan muwaɗa don haka sun samu almajiran almajiran maliku ɗin da yawa wanda duk sun shigar da shi cikin abin nan littafin muwaɗa bukari ya fitar da hadisan muwaɗa daga malaman almajiran malik daban-daban ya fitar da hadisan muwaɗa daga abdullahi bin kutaiba ya fitar da hadisan muwatta daga Abdullahi bin Yusuf al-Tinnisi ya fitar da hadisan muwatta daga Abdullahi bin Maslama al-Hanabi ya fitar da hadisan daga Abdullahi bin Wahab su waɗannan almajiran Malik ne kuma Imam Bukhari ya fitar da hadisan muwatta ta hanyar su Musnad na Imam Ahmad Musnad ne Musnad wannan wani wata gona ce ba mai faɗi sosai wacce za ta haɗe littafai da yawa shi yasa ba a lissafa shi ma a cikin wannan jerin sannan tsarin ta ba ma irin tsarin su bane wannan masu karatun hadisi ko za su iya fahimtar bayanin da za a yi ba irin wannan majalisi ba wanda yake ya fitar da zakka amma a cikin kuɗin da ya bayar na zakka da akwai kuɗin ruwa wanda ya haɗu na banki bai sani ba to wai yanzu zai take bayarwa ne ko kuwa a wanda ya bayar din yayi wannan abin da ya shiga na ruwa din shi za ka yi kokarin ka fitar ka fitar da wannan yankin da ka fitar wato zakkar da ka fitar daga ciki ka fitar da ita domin abin da yake na ruwa wannan ba naka bane ba ba zai shiga cikin lissafi ba saka in da ka lissafa da shi sannan ka fitar da zakatin to yanzu cire shi sai ka ga lissafin ya yi kama sannan kuma sai ka fitar da abin da kake ganin shi ne zai mai gurbin wancan ruwan kudin ruwa da da kai lissafi da shi amma ba za ka lissafa da kudin ruwa ba kudin ruwa ba naka bane kudin ruwa na na haramun saboda haka haƙƙi ne da za ka raba al'umma ci ga kowa da kowa wanda yake da haƙƙin ya iya ci amma ba kai ba wannan kuma ya ce wasu suna cewa wato ana iya bin wani mutum wanda ya tsaya da Allah shi yasa suke bin shehunansu saboda faɗin Allah da ya ce wata bai sabi da mana ba ilayi malam ina buƙatar ƙarin bayani to Allah ya ce wata bai sabila man anaba ilayya wane ne farkon wanda ya maida al'amarinsa da Allah ba annabi ba ko ka ba annabi mana ka huta sai ko rarraba sabila din akwai sabilan wancan da sabilan wancan da sabilan anaba amrahu ila Allah wanda ya ga mayar da al'amarinsa zuwa ga Allah farkon wanda zai shiga cikin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya maida al'amarinsa kaga sahabban da biyo baya in ka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi tafarkin sahabbansa domin tafarkin sahabbansa su ne tafarkin annabi ka bi tafarkin dukkan wani wanda ya bi tafarkin annabi to me ne da addinin ka ce akwai hanyar wani akwai hanyar wani akwai hanyar wani hanyar ba ɗaya bace sabila ba subul yace ba wala da tabi subula ba ta fara da muku an sabili kaga da a ce wannan ayat tana nuna dariƙa to da sai zan dariƙa ɗaya muke gani hunkulalliya ba dariƙu ba amma da suka zama dariƙu sai nuna kenan ba ita ce sabil din da Allah yake magana ba sabila din ita ce sabil annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa tabani wa subhanallahi wa ma'ana min shirki saboda haka za mu dakata da karatu sai bayan sallah saboda haka za a za a tsallake sati guda daga sallah sati guda wannan na hutu saboda haka za a yi sallah ran yaushe